الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد
الفتى العاشر الأخلاق الحميدة عنده صلى الله عليه وسلم وأما الجزال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة to wa ma kisalin muku da sabado kaga ɗabi'a na tsururi wanda ake ambatansa da malakutu nafsiya li'anna taktaliqat kasabiyatun la sajiyatun jalabiyya min aqlaqil hamida yana daga ɗabi'u abin godiya al-mahmuda min ash-shama'il al-ma'duda yana daga tadodi abin lissahuwa min awalin sa'ida daga halaye na arziki wal adabu sharifa da laduba madaukaka masu daraja yana cewa اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها ita baka jami'ul uqala'i dukkanin masu hankula sun cin mai rajajjeniya min alhulala'i na masu daraja wal ulama'i da na malamai idan la'i barashin babu lura bil jahala'i ga jahil da alata bari sahibiha da fifita mai yinta abi nisbati ila fa'iqadiha ta'zimul musannihu wanda mai wallafa wannan littafi mutaziwa ana girman wanda ya siffatu bilkulikil wahidi mina a wannan ɗabi'un ko ɗaya mutum yake da hima wannan mutumin yana da daraja ko ɗabi'a ɗaya ma faralan فرلا أما فوقه barantana ma a ce mutum ba ɗaya ba ba bi ba ba ko uku a ce ɗabi'un wannan to ai kaga daraja kuma wani kan wani mhm.
وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها
wa amar shar'u wa sunan shar'u shari'a yayi yayi yabo wato a kansa ala jami'a ga dukkanin wannan halaye na tadori wa amara biha kuma yayi umarni da a kula da wannan halaye ita shari'a ba ma al'ada ba mhm.
وعد السعادة الدائمة للمتخلق بها wa'ada an yi alkawari a sa'adata da'ima da arziki na abadan abada lilmuta kalliki biya ga wanda ya ɗabi'untu da wa'annan ɗabi'u wa wasafa ووصف بعدها بأنه من أجزاء النبوة wa wasafa baruwa wasu malaman sai suka saboda suka ce wannan halaye ba da banza ba bi annaha cewa yi min ajza'in nabuwa yana daga juz'i na annabta duk wanda Allah ya bahi wani ɗaya daga wannan halayya to wani ɓangare ne Allah ya bahi daga baiwa irin na annabta ba wai an bahi baiwan annabta ba ne a'a daga ciki Allah ya bahi wani ɓangare na baiwa to haka za ka faɗa kuma dan an baka ba wai ka zama fa annabi ba ne ba a yin da'awar annabta ga wanda ba annabi ba duk wanda aka yi da'awar annabta ga wanda ba annabi ba fa to mutum ya zama kafiri ko kuma wanda yake annabi ka ce da shi ba annabi ba nan ma ka zama kafiri to me ake nufi da ba da wani daga halayen annabawa kurin an bayi wani hali haka za ka faɗa daga irin halayen annabawa to mutum ya rike wannan to ya samu sa halaye daga halayen annaba kar wani wanda bai sani ba ya zamanin ko wani juzi'i ne aka bayi na annabta halaye ne irin na annaba ta dada masu kyau to fa daga ciki ima ya sufatu da wasu halaye
وهي المسمات بحسن الخلق to idan sun tare gaba ɗayansu wannan halayen sun yawa su ake ambato da husnul kulki kyakkyawan ɗabi'a wa huwa وهو الاعتدال في قوى النفس أوصافها.
وأوصافها
mala yace wa huwa shine ake nufi da uwan nafsu ƙarfin rai itidalu daidaituwa bi uwan nafsu cikin ƙarfin rai wa ausafiya da sufofinsa والتوسط فيها دون الميل إلى منهرب أدراكها
wata wasu da mutum ya tsakaitu fiya daga cikin saduna lamaili koma bayan karkacewa ila muna ragin ga juyawa a darabiya ga sasannansa mm.
فجميعها قد كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها faji fajani uwa idan ba gaba ɗayansa an tara yi kada kana kuluka nabiyina wannan shi ake kira da ɗabi'an annabinmu sallallahu alaihi wasallam ala intiya ga kaiwa matuƙa fi kamaliya cikin cikansa wal ijida والإدانة إلى غايتها da kuma daidaituwa zuwa gaya shine kaiwa matuƙa mhm.
أتى أثنى الله عليه بذلك Mhm.
وقال تعالى مم.
وإنك لعلى خلق عظيم Mhm.
قالت عائشة رضي الله عنها To, Ummina Aisha Ummul Muminina tana cewa كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسقط بسقطه to kala Ummina Aisha ta ce kana kulubuhu kaga da biyan annabi to alqur'ani ne da biyan annabi Muhammadu yarda bir rahu yana yarda da abin da alqur'ani ya yarda da shi yana fushi da abin da alqur'ani ya fi da da abin da qur'ani ya yarda da shi to yana yarda da abin da alqur'ani ya yarda da shi da abin da kuma alqur'ani ya ki to yana kinsa yana son abin da alqur'ani a kana kana kuluqul qur'an yarda bi rahu wa gudu bi sakadi yana yarda da abin da alqur'ani ya zo da shi yana fushi da abin da alqur'ani ya fi da abin da Allah ya ki ya ki da abin da Allah yake so kuma ya so wa kada kala وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم أك- مكارم الأخلاق ku isa an aiko ni liu tamima domin mu cika makarimul akalaki ta da dan haloli mhm.
قال أنس رضي الله عنه Mm.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا anan yana cewa sallallahu alaihi kana hasanan nasi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ila da amincin Allah hasanan nasi min al-awwalina wal akhirina shine mafi kyau ga mutane a jama'an farko da na ƙarshe kulukan wajen ɗabi'a dan an ce wayin naka ala kulukin azim yana kan ɗabi'a masu girma mhm.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله to labari ya zo daga sayyidina ali dan abi talib yardan Allah ya tabbata a gare misalin haka mhm.
وكان فيما ذكره المحقق- المحققون مجبولا عليها في أصل كلكته وكان نبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره المحققون cikin wanda malamai na hakika suka ambata mana majabulan an halicce yi alaiha ga daga fi asalin kilgaji a asalin halitta mhm.
وأول da فطرته kuma farkon halitta ma da Allah ya masa نعم لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي to wannan abu da Allah ya wa annabi lam tusal lahu bi tisabi wai ba da tsururi aka samu abin ba ba tsururi ba wala riyara ba horar da rai bane kuma la bijudil ilahi kurin taimako ne na ubangiji kyauta ne na Allah lakin hasan lahu wanda aka sadu da shi bi jaziyatu bi jaziyatu samadaniya wannan kyauta ne kurin na sarki Allah ba da tsururi ko ba da ƙoƙari ba ne abin ba na ƙoƙari ba ne ba na nema ba ne wannan judul ilahi sunansa kenan judul ilahi da haka Allah aka- aka samu abin wa kususiyatun وخصوصية da الربانية kuma kususiya keɓe keɓe na ubangiji wa haka za وهكذا لسائر الأنبياء haka sauran annabawa ma abin ba na ƙoƙari ba ne kuma abin ba na ijtihadi ba ne kurin abin judul ilahi ne da kususiyar rabbani shi Allah yake so a yi abu to yi zai yarda a yi abin irin yadda yake so a yi ba wai sai kana neman makami ba yi zai baka makamin in ya baka makamin kuma yi zai yam- gaya ma yadda za ka yi kuma in ka tayi yin sai ya baka muwafuka kuma in ya baka muwafuka sai ka yi abin gwargwadon muradin Allah to kaga wannan abin ba na nema bane ba na kokari bane san abin na kokari ne na nema ne sai ka zama kokarin ma ya zama baka da makamin ko kuma sai da yawa za a ba mutum makami ya kasa yakin ma ai ga makamin ma an ce kai abin sai ya gagara amma Allah din ya yadda zai yi in ya yadda shi kenan ai ga ga ya mutane nawa suke da ilimi a duniya ko amma yanzu idan ka ce da ilimin nan ya zama ba kafiri a yi kokari a yi wa'azi zai yi to amma lokacin da mahadi ya zo ya kan za a yi kuma ko na annabi isa ya zo ga mahadin ya zo sai kafircin ma ya cika duniyan kuma a waye gari ba kafirin kaga tunda Allah ne yake so ai kaga mahadi ne kurin ya turo da annabi isa su biyu ne kuma a lokacin kafin na ma dujal ya zo ya gama biye duniyan duka duk wani wanda yake da imanin ma a ya zama kusan babu to amma suna zuwa ɗin Allah cikin ikonsa kafin ka ce kifta ido nan da nan kuma duniyan zai zama ma ba kafirin sai ya koma kamar zamanin annabi to yaya haka Allah ne ya da ya haka yanzu ma in ya yarda ba wahala to a wancan lokacin dama ya tsara hakan zai yi to kaga tun da yi yayi niyya da ya turo su din to kuma duk abin da yake nabin kuma a cikin sauki lokacin da annabi ya zo duniya fa ba za ka ce ga musulmi ko ɗaya ba ko ba tara ya kai da mutum dubu aka tura yi ba shi kadai amma sai da aka waye gari ko ina musulunci ya isa kuma da'awar ta isa ga kowa kuma an kaba kowa hujja wanda bai bi ba Allah ya kaddara bai da rabo wanda Allah ya da zai bin kuma sai ya bi aka waye gari kuma dama can kamar ma musuluncin ake yi saboda yarda ne na Allah to yasa duk lokacin da Allah ya saka wani abu ya dora ka wani hanya kana cewa Allah ka yarda ne abin kur ka yarje mun in ka samu yardansa to duk abin zai zo da sauki kuma yi zai buɗe hanyar yadda za a yi abin in yana so a yi sai a yi abin cikin sauki ba zai ba da wahala ba to duk layin da ka tsinci kanka Allah ka lamunce mun Allah ka yarje mun Allah ka amince mun da sababi da musabbabi duka hore mun haƙiƙa mai yi ne Allah to in yana so ka yi abin kuma sai ka yi ba tare da wahala ba amma idan bai so a yi abin ba to ba yadda za a yi abin yi ai kuma idan ya hore za a yi abin da sansa to duk abin da kake ga mai wahalan shi halittu mai wahalan ma yadda yake mai sauki aka yi mai wahala abin da kake ga mai wahala ma yadda aka yi mai sauki haka aka yi mai wahala abin da hiye mutuwa hiye rayuwa ka gani ai mai saukin rayuwa ce mara saukin mutuwa ce to bayan sa ne in ya ga dama wanda zai ba da wahala ma sai a horar da ya zama maran wahala idan bai so ba mai saukin sai ya zama shine mai wahala mai saukin sai ya juya zama shine mai wahala abu mai sauki ya fi iska ai babu shi ai ko to ba yi kake ya ba kowane lokaci amma da aka zo aka juya yi zama mai wahala da ya ka halakar da adawa abu mai daɗi wanda ranka yake so akwai irin ruwa ai ba ka so ka rabu da ruwa yi kullum an fi so ka ɗauka ka koda to da ruwan da aka juya yi ruwan da aka juya yi ya zama sanadiyar halakar da mutanen annabin nuhu shi mai daɗin ma ya zama maran daɗin abin da ya zama aboki cutar ne da kullum akwai irin ƙasa duk lokacin da zaka je shi zaka taka ya taimake ka amma da aka tayi da kasan aka ki zubar da karuna kuma da aka tayi da kasan aka ki zubar da mutanen birnin Sadduma to me wahala akwai irin wuta amma da aka tayi sai ya zama annabi Ibrahim sanyi shi me wahala ma ya zama daɗi aka ce kul kul aka ce da hikul ba wani abu aka ce kul shikenan zafin ya zama babu kul kul shine malamai da yawa an san sani iya nan ne kul na ya naru ya naran wuta ne kul din kurin shi kenan kul kama abu ne kace kul ya ki da haka aka yi wutan shi da wutan takamansa wuta sai aka ce kul shi kenan sai zama sanyi eh kul din nan a nan bature ma ya kama sunan sanyin ai ba ga jana kula kula kula ai daga kullun ne ai ai abu mai sanyi sai a ce kulan nan da yake rike sanyi ko kuma kulan nan da yake rike zafi to kula daga kul din ne kul da aka ce kul shikenan dole a zafin ya juye sanyin ba wai zafin ya tafi da yi wani guri ba ba zafin ya kawar gefe ya zo da sanyi yi zafin ne da aka ce kul ya ga me Allah yake nufi da yi sai ya juye ya zama sanyin kur ya naro kuni bardan wa salamun ala ibrahim ba dan an ce wa salamun ba da sanyin ne zai kashe shi to kenan sai ka gane duk abu na Allah bawan Allah ne in Allah ya yarda zai yi abu shikenan ya dora ka kai in ka nemi yardan sa kenan sai ayi abu to yasa sai ga abu mai yawa ma ya zama mai sauki to annabawa wannan lamari nasu ba na nema bane ba na kokari bane amma kokarin da neman da kaga ana yin to mina shi sababi ne da musabbabi in kaga suna kokarin ko da wani abu to dan ka gane dai an yi abin ne amma ba wani kokari a lamarin kurin imnahul ilahi ne da kususiyatul rabbani abin ba na nema bane da gani in na nema ne annabi ya yana ɗan shekara uku a ce da hiya ya ya kudu da shekara bi kuwa shekaran sa uku ba kuma Allah ya ce wa na hukuma sabiya yana yaro muka bai annabta to ai kaga Allah da ya bada annabtan yana yaro ya san ko me yake so zai yi ko me yake so zai yi ka san annabta sai shekara 40 za a ba mutum amma yana yaron tun da kaga an bayar ka daina hangen wancan shi da ya bayar a 40 ne shi ya bayar a yaro yadda ya bayar a arba'in ɗin abin da za a yi yana yaron ma hakan za a yi tunda shi ya yarda ga annabi isa nan lokacin da aka ɗauke aka ce ina kika samu wannan yaro ina kika same yau aka haife shi zo duniya ya ce ai ni abdullahi ni kuke tambaya ni ni ne bawan allah ne to kaga yau ya koyi yaran shi yaran ai ka san ba larabci ba ne yaran turanci ne ai turanci ne da kuma yahudanci haka yaren yi amma ran da ya zo duniya tambayan da za ka yau mutum ya zo duniya to yau ya koyi yaren da yake magana a bar maganan karatun yaren muke magana yau ya koya to kuma an bayi littafi shi littafin ma yau ya ka bayi dan mutum da yawa bai ga littafin ba yau aka haife ya sani ya ce inni abdullahi atiyani likitaba an bani littafi kuma ya ce waje alani nabi'a kuma ya ce an sanya ni annabi a rana ɗaya ga yaren an koya ga littafin an bayi kuma sannan yace abdullahi ni bawan Allah ne saboda kar ma ta je su tara da Allah kuma yace waje alani mubaraka ne na makunut duk inda nake ni mai albarka ne inda yana gurin a gurin da albarka yace ko bayan nan ma mun wasiya wa ausini bi sallati wa zakati ko ma dumtu hayya wa barran bi walidati yace na kubuta ni mai nuna nagarta ne ga mahaifiyata ولم يجعلني جبارا أسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم أموت ويوم يبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wannan shine annabi Isa yau yazo yayi magana yau ya warkar da mutane ya bude mutane a cikin zulumi yau yayi maganan abi Allah yau maganan kara saba wa Allah yayi maganan hibawan Allah an masa wazifi da sallah da zakka kuma an bayi littafinsa sannan kuma yake musu magana a yau kuma gayi malami gayi wali gayi annabi gayi mursali kuma rana ɗaya kuma yace ma dumtu hayya daga nan har iya ƙarshen rayuwa na kan wannan tsari to wannan mutum yau ya zo duniya yau yana wannan to shi kenan abin sai ka ce minawul ilahi minawul ilahi yasa lamarin annabawa gaba ɗaya judul ilahi ne ana kiransa da judul ilahi kuma ana kiransa da kususiyatin rabbani lamarin baya buƙatan ƙoƙari ba na ƙoƙari bane ba na ijtihadi bane kurin in Allah ne ya yarda a yi abin to kurin abin daga Allah ne kaba da haka shikenan ba wai ya sani
wa man dala asiyarahum munzu sibahum ila mab'athihim haqqaqa zalik wa man duk mutumin da dala'a siyarhum in dai za ka bi labaransu na wannan annabawa sulukil anbiya ya fi sirrihim manzo sibawan tun daga lokacin ƙuruciyarsu ila izuwa ga mab'asim Allah ya aiko su to uriba ana hali isa to za ka gani haƙaƙa zalika za ka tabbatar da wannan gaba kaɗan كما kama عرف من آل عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام
kama uriba fiya min hali kamar yadda aka sani daga halin annabi isa dama yanzu mun gama bayani a kansa wa Musa da halin anai Musa ɗan Imrana kaga lokacin da aka haife yi ai kaga da aka jefa ya a daka a yawun bakinsa ne aka samu maganin da aka yi wa ma yar fir'auna kuma a lokacin ma ya shan nonon kowa duk nonon da aka kawo kiya sai na mahaifiyarsa a lokacin da aka ɗauka aka jefa yi a abu mai zafi wutan ya ƙi amfani ai duk an gani wa yaya mun yi magana dama kan annabi yahaya wa sulaimana da na Suleimanu da yana ɗan shekara sha uku aka ba mulki ya yi wa fati a shekaransa hamsin yana kan mulki shi yasa idan ka lissafa shekaransa sattin da uku a duniya yana ɗan shekara sha uku ma aka bashi mulki annabi Sulaiman wa gairihim da waninsu alaihi salamu na ira da amincin Allah na dangane da annabawa
بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة bal bar magana ka guri zat Allah ne dan samu zubihim daga cikin zahabi la kalaku wannan ɗabi'u bil jibilla tun a halin halitta Allah ya musa haka وأودئوا العلم والحكمة في الفطرة kuma wa udiyul ilma Allah ya ajiye musu ilimi wal hikimatu da hikima bil fitra tun a halitta ba wai sai tare da nema ba tun a halitta Allah ya riga ya ba su ilimi Allah ne ba su gala ta'ala قال تعالى مم.
وآتيناه الحكم hukuma صبيا sabiya Allah ya ce mu ne muka ba su annabta tun suna yara قال المفسرون مم.
أعد الله يا العلم بكتاب الله تعالى في حال سباه Adallahu ta'ala Allah ya baiwa annabi Yahaya ilimi na sanin littafin Allah an faɗin littafin Allah a taura ke nufi fi hali babu a halin yana yaro Allah ya bayi a taura وقال معمر malam ma'amar ya faɗa shi ake kira da ibn rashidi abu urwatul azali malami ne a birnin yamaniya to yana ce da mu كان ابن سنتين أو ثلاث فقال له الصبيان لم لا تلعب to yana ɗan shekara biyu annabi yaya ko ɗan shekara uku yara suka zo gurinsa su yara suna wasa faƙala lahu fiyani sai yaran suka ce lima la talabu mu muna wasa me yasa baka wasa ne kai su yaran wai ganin jikin suke gani sun ɗauka abokinsu ne yara yan shekara uku uku suka zo gunsa kai me yasa baka wasa ai ba abokin ku bane eh ku daina gani haka kurin dan shekarun ku ɗaya na zahiri shekarun ka uku shekarun ku uku su suna tsalle tsalle wai me yasa baya yi to za mu je ba da amsa mhm.
فقال أللئب خلقت to wai dan wasa ka halitte ni abin da ya gaya musu a lil da ibi kulim kuna cewa bana wasa dan wasa aka yi ne to kaga wannan fa mafahumin sa ba dan wasa aka yi shi ba mafahumin sa dan gaskiya Allah ya halitte abota wa Allah ya ce a lil da ibi dan wasa ka halitte ni to kaga nan fa za a yi wani abu ko mhm وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله to kaga a cikin faɗan Allah da ya ce musaddiqan bi kalimatan min Allah ayya aka yi صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين sadaka ya ya bi Isa annabi Isa annabi ya ya yayi imani da annabi Isa annabin Allah ne bawan Allah ne wa ibnu salasa sinina tun yana dan shekara uku Mm.
فشهد له أنه كلمة الله وروحه
fashahida lahu ya ba da shaida annahu kalimatullahi kalma ne na Allah wa ruwahu kuma numfayin tsarki ne Mm.
وقيل صدقه وهو في بدن أمه
wakila wani kaulan sadakahu ya ba da gaskiya da yi wa huwa fi bade tun yana cikin mahaifiyarsa mhm.
فكان الأم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بدني يسجد لما في بدنك تحية له
daga nan take faɗa wato shi ita faƙanat ummu yahaya mahaifiyar annabi yahaya wai ya hamila tana ɗauke da ciki na annabi yahaya ta ƙulu li maryama tana gaya mai maryama ƴar uwarta ita da kala alaiha ta yin da ta yi gogonta wai ya hamila da isa tana ɗauke da cikin annabi isa ya ce wallahi na rantse da allah in nake cewa ke lakairin nisa'i ke ce mafi alkairin mace ku wa anna ma bi badaniki lakairin mauludin abin da yake cikin nan naki shi ne mafi alkairin abin haihuwa inni ajidini ina jin ma bi badani abin da ke ciki na yanzu da ma bi badaniki yana yin sujada ga abin da ke cikin ki tahiyyatan lahu gaisuwa gare shi ta'aziman wa tasliman girmamawa da miƙawa ta kariman da karamci wa hadha wannan yadullu ala anna maryama hamalat muddatul haml wasu malaman suna cewa in haka ne to maryama ya ta dau cikin ma ya kai wata tara kamar kaga a karatu ai kamar wuni daya kai to su ko kamar yadda malaman mu suke gaya mana ma dan da bamu gani a rubuce ba shi man sabi ya ja tun lokacin da aka halicci ruhin maryamu din ma ruhin suna nan suna dawabi suna dawabi suna kewaye ran annabi annabi da ya ga sai ya kyasa sai ga maryamin ta kwansa masa har ya kace tun lokacin ma an ɗau cikin annabi isan tun a lokacin haka man sabi ya gaya mana to amma tunda ba mu gani a rubuce ba kaga ya ku ya ku da muka yadda da ku sai mu gaya muku a karatu ba ma faɗa wani ya ce a ina muka gani kar ya zama ba mu da hujja eh saboda malamin mu ne ya faɗa mu din mun yadda da malamin mu ka fahimta amma ba mu gani a rubuce ba ko da karatu ya je maka ba mu gani ba malamin mu ne ya faɗa wanda gwamma gani a rubuce shi sai mu gaya muku shi ina fata kun fahimta to wani kaulin an ce tun a lokacin shi yasa kaga ranar lahira ai annabi zai auri mahaifiyar annabi isa haka ne in ya wala dole a ce da mijin iya kaka ko me baba kenan dole a ce da mijin iya baba to kaga ko wanda zai ayi mahaifiyar ka ai kaga dama babanka ne ko to kuma ko ba wannan ma dama annaba baban kowa ne to bare ma kuma annabi zai aure annabi mahaifiyar annabi isa to kaga dole a ce da hausa suka ce dole a ce da mijin iya baba to saboda haka in ba gani a rubuce ba wannan din mun faɗa kuma hakan haka ne eh mun gani a rubuce annabi zai auri maryama in ko ya auri maryama to dole a ce da mijin iya baba kaga annabi isa ya koma ya zama ɗa ga wannan annabi namu ina fata kun fahimta
وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها وقد حقيقة نص الله تعالى الله يبين من نص على كلام عيسى غزنشن دا النبي عيسى لأمه كما يبياتسا عند ولادتها إياه yayin da za ta haifa annabi isa bi qaulihi la ya gaya mata da ta haife yace da ita Allah ta hazani ala qira'ati man qara man tahtaha yace Allah ta hazani ki daina taban zuciya ga wanda za su karanta da min tahtaha
wa ala qauli man qala innal munadi isa akan wanda suka ce mai bayanin annabi isa ne wa nassa ala kalamihi fi mahadihi kuma da nasin da qur'ani ya bayyana yayi zance yana gunyayi ne janin goyo qala fa qala قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مم.
وقال تعالى مم.
ففهمنا آه سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما kaji mm.
وقد ذكر من حكم سليمان وهو سبي يلعب kuma wanda aka yi magana nan na waƙar zikira min hukuma sulaimana an samu daga hukuncin annabi sulaimanu wa huwa yal'abu wa huwa sabiyun yana yaro yal'abu ma sibiyanu to fi qariyatin في قرية a المرجومة cikin qariyatil marjuna qariyatil marjuna nan ayan dade ba mu yi bayani akan sa ba ko mun yi a wancan karatu an yi ko ba yi ba an yi mala wuri sabon da ake nufi da ƙaryatar majunan nan wato ba za ka same ba nan shi yasa dama nake dan matsa maka sai a tarihul kabiri na ibnu damaska tarihin damaska na ibnu asakira a nan ne za ka je asalin hadisin a nan aka ciro shi to wannan tarihin da aka ciro hadisin a tarihin damaska na ibnu asakira to labarin dama ba wani abu ne ƙaryatar marjuna ba wata yarinya ce kyakkyawa aka yi ta wannan yarinyar kyakkyawa an yi ta ne a ƙabilan bani isra'ila to akwai manya-manyan sarakuna guda hudu manya-manyan mutane ne kowace ta nemi yarinyar da zina yarinyar ta bi a ɓoye ko ba lokaci ɗaya ba wannan ta nemi ya nemi ya nemi me zan ce ne tunda tunda namiji ne ya nemi yarinyar ta ƙi shi ma ɗaya sarkin ya zo ya nemi yarinyar da zina daban fa kasan ba lokaci ɗaya bane ta ƙi na wannan wannan ma kuma ya zo ya nemi yarinyar ta ƙi dai yadda da zina ɗayan ma ya zo ya nema ta ƙi to shi ne kuma su hudun dama kuma abokai ne to shi ne sai suka je majalisin sai suka zauna sai suka tada firan yarinyar ka yarinyar nan kaza kaza mai kyau ce ai sai ɗayan ya fara maganan ai na ɗan neme ta taƙi a Allah ni ya koya abin da yake zuciya na ne ni ma ai na je na neme ta ai da zina ta ƙi ah ku tsaya da Allah ya ce ka gani nan wallahi ni ma rana kaza na neme ta da zina ta ƙi sai ɗayan ya ce a hau na riga ku zuwa ni tun ran kaza na bi to a yanzu wurin duk a ɓoye sun nema suka ce to tun da ta ƙi mu mu yi yadda za a kashe ta mu huta sai suka cin mai rujajjeniya suka ce to yanzu me ya kamata mu yace mu je mu ƙaƙala mata wani sharri wanda mu hudun nan mun yi ta mu bada heda suka ce to me abin da za mu yi suka ce to mu je mu bada shawara akan yarinyar nan me ne aka je aka kare mata kallo ba ta da komai sai karanta suka ce to shikenan tunda tana da kare mu je mu ba da yawaran cewa ga wannan yarinyar mu ne shaida ta baiwa kanta kare kare na amfani da ita mu je mu faɗa haka to yi ne aka kai kara gurin annaba dauda a kirawo yarinya ta zo annabin Allah eh kaga wannan eh yarinyar nan mu ne mu shaida wannan yarinyar abin da take za ta haifarwa da ƙasa bala'i za kuma ta haifar da fitinan da ba a san irinsa ba me ya faru ya ce yarinyar nan ka ganta nan ba ta da miji mu mun ɗauka ba ta yi aure ba ahe ana biya mata bukata ta ina yake tana da kare karanta ne yake biya mata bukata akan wannan ni ne shaida sai ɗayan ya zai ce anaba dauda ni ma abin da zan gaya ma wannan yarinya ta ba kare kanta yana biya mata bukata ni ma shaida ne a gun Allah ɗayan ma ya zai ce shi ma shaida ne mutane hudu suka haɗu anaba dauda ya ce ta ji a jefe ta ai tun da an samu shaidu hudu ba wani magana da ya rage maza duk yadda za a ji a jefe ta to an kai za a ji a jefe ta sai annabi sulemanu an fito da yarin yanzu a jefe ta jama'a sun taru annabi sulemanu sai ya gane ce baba me za a yi ce ga wata yarinya can ta haifar da fitina a yi kare take ba akan ta tana zana da kare shine za a jefe ta annabi sulemanu ya kalli fuskar mutanen ya gani ya ce baba kar a yi garajen jifanta yana yaro ya ce to me bayanin ka ya ce a dawo da yarin yana ajiye ta aka ajiye ta da aka ajiye ta ya ce su waye suka ba da hedo su hudu ne kai ka gani da karan tana yana ya ce da idona na gani karan yana amfani da ita a'a kai ba ya ce da idona da ita da karan kai ba ya yi kenan sai annabi Suleimanu sai ce baba kowane ya sa ya daki daya ya ka dauki wani aka mai da dakin nan aka mai da wannan dakin aka mai da wannan dakin aka mai da wannan daki yace baba yace ka san yadda zaka yace ka je ka tambaya ya launin karen yake ka tambayi wannan ka tambayi wannan ka tambayi wannan ka je ka tambayi kowanne kai ya launin karen yake wani iri sai ce durwa ne da aka aka tambaye dai kai ba ya ce bare ne kai wani iri karen yake ce fari ne yi ne isa sunan isa ya ce fari ne kai yaya karen yake ce jatau ne annaba dauda ya dawo da su da ya dawo da su ya tambaya ya ce sulemanu ga yadda wannan ya gaya mawa ya ce duk ƙarya suke yarinya suke so ba ta biya musu bukata ba ƙarya suke duk makaryata ne a kai su aka dawo da su guri ya ka tsaya ga an rubuta kai ne kace karen yace durwa nace kai ba yace tabbare ne ba kai ba fari ne kai ba jani duk suka yi kama kama a jawo da karen da aka zo kuma duk abun ma da suka faɗa ba ma kuma hakan bane karen ya zama toka toka aka ce to duk da hakan ma ba ma wanda ya kama muna ba kan banza a ja kai yasu aka ja ka sare wuyansu to shine ƙaryatul marjuna tun yana yaro aka yi haka da banza za a sa a kai yarinya a kan ƙarya to wannan abin da aka yi to tun yana yaro aka yi haka to don kun zo don ku gane ne ake nufi da haka wafi ƙaryati sabi da kuma ƙaryati sabi na hukuncin yaro na mafita da ma ikita da bihi dawudu abuhu shi ma annabi dauda da hi yayi koyi da hi na yaro wanda mun ba ku labari sau da yawa yi wannan sidratun nasu yana da sauransu duk ya zo mata ya biyu wanda suka je za su je su yi itace a jeji sai kura ya ɗauke ɗan ɗaya yana ɗauke ɗan ɗaya kya da suka dawo ga ce wance an ɗauke ɗan ke ce ɗan ki dai ba ɗana ba suka kaura da rigima suka je gaban annabi dauda annabi dauda aka yi rigima ya ce to mun ga irin wani abin sau da yawa ya fara kira suleiman ya ce wayannan matan ne guda biyu suka je itace da suka je itace kura ya dauke dan daya yanzu shi ne aka kama rigima ce ba ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa dana ne wannan dai dana ne ɗanta aka ɗauke ke ba ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa dana ne ɗanta aka ɗauke yaro kuma guda ɗaya shine annabi dauda ya ce to suleiman yana yaro ya ce ya kake ga za a yi ce babu na mai sauki ne wannan taron ne wannan ma taron ne kawo takobin nan naka da kake yaki ya ɗauko ya ce tun da kun rantse kowa ya rantse dole ne a duba haƙƙin rantsuwa ba kowa rabi ke rike hannun wannan ta rike hannun wannan ma ta rike hannun ya ɗaga takobin zai sara sai ɗayan ya ce a ni na bar mata sai fasa saran ya ce baba wannan wanda ta ce ta bar mata ɗanta ne ta san ko a ina da a raba shi gida biyu ma abun waye ma yaron da ya je rayu da dai a raba yi gida biyun gwara ko a gaban waye ma yaron ya je rayu a nan aka gane wannan wanda ta zage ta ce ta bar mata aka kwace hannun wancan munafikan ita so take a yi raba biyu aka ce zaki ba danki bane wannan da ta zage danta ne a nan aka gane ne dan wanda ta zakin aka ba ba wanda ta rike ba wannan ma annabi Suleiman shi ya warware wanda ya kara irin wannan sai sai da na Ali mata ya bi ne su ma daki ɗaya suka aihu da dare da dare suka haifi ‘ya'ya a ɗaki ɗaya da duhu mata biyu suka haifi ‘ya'ya biyu ɗaya ta haifi mace ɗaya ta haifi namiji to da aka lalama wannan ma ta ɗau namijin wannan ma ta ɗauka sai ce ni wannan na haifa ita ma ta ce ni ma wannan na haifa rigima ya kaure aka kasa gane wanne ne ne namiji wanne ne ne mace to yi ne haka iba aka zo gudan sai da na umaru ya ce kai a kira sai da na ali wannan lamarin da a kira sai da na ali ya haka ya ce ni namiji na aifa jiya ya ce ai ni ma namiji na aifa ba wannan macen ba sai da na ali ya ce to shikenan tunda magana ya kai haka ya ce a kawo koko a kawo koko ya ce ki tatsi nonon ki guda biyun daga ta tatsi nono ta tatsi nono ta cika wannan kofin ita ma aka ce tatsi nonon ki ta tatsa ta tatsa ta cika nono sai da na aliyaci a ɗora su kele mu gani da aka ɗora su kele sai ɗaya nonon ya rinjaye ɗaya wanda ya rinjaya sai ya ce wannan wanda ya rinjaya ina namijin ya ce gaye ce wannan matar ce ta haifa ke da nonon ke ya sama mace kika haifa sai na umar ya ce da me ka gane ya ce liz zakari mislu hazillun sayi ai namiji rabon mata biyu ne a nonon ma na namijin ya fi nauyi ai yi ne aka gane wanda take namijin aka bata mai macen ma ka ɗauka aka bata ina fata kun fahimta to kaji
wa qala dabari imamu dabari yake gaya mana inna umrahu hina utiya al mulka isna ashara aman ai lokacin da aka bayi mulki ma yana dan shekara sha biyu ne ko sha uku a wani ruwayan wa kadhalika qissatu musa ma fir'aun to haka yi ma labar anai musa dan imrana tare da fir'auna kaga lokacin ne ya kama gemun sa ai kaga gurb zai zo ya fadi to kaji wa akazahu bi liyatihi wa huwa tiflun lokacin da ya rufe gemun sa yana yaro in ya fuzgi gemun nasa malam sai da ya zo ya fadi har kasa eh yana wani magana na sabawa Allah yana yaro ane Musa da ya zuciya malam da ya samu ya fuzgi wannan gemun ai sai da ya zai faɗi ya ji ciwo wani ran kuma yana sabon Allah da ya daga mariya ne musa ya samu ya wanke masa malam sai ga jini ya ce sai na kai yaron nan fir'auna ya tayi malam ko ina jini nan kuma tu jini ba shi jini hanci jini ta ce sai wallahi sai na kai yaron nan sai na kai yaron nan tun da ya mare ni ko ina jini ya fasa min baki sai sai Asiya ta ce ne in kama in kama in kama yaron nan to ne ba zo ake ɗanka ya zama jarumi ba yanda ya ma haka haka zai wa makiyanka yi an yaron ka zo ake zama mai ƙarfi yayi kai kaman kai ka haifi ragon ɗa a haka ke shi ke ne ce haka ne haka ne ga Allah bai da an kai ga in ga kaji dalili وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين malaman tafsiri sun faɗa haka lokacin nan ga annabi Ibrahim ai هديناه سبيلا Usaira ai yana yaro maka hiriyar da shi annabi Ibrahim lokacin da aka haife aka jefa ya wani kogon dutse sai da ya sati ba ba mahaifiyarsa ba ta je gudun ba amma kullum garin Allah ya waye yana girma ɗan shekara guda a satin ya zama ɗan shekara bakwai kwana bakwai da aka buɗe ya yi haka nan hannunsa na dama ya kan in ya tsotsa nan nono kurin yake sha nan kuma ya tsotsa zuma yake sha a satin ya girma ɗan shekara bakwai kamar yadda Maryamu ta girma haka kaji kuma a satin ya zai fara wa iyansa wa'azi da babansa yana zuwa gida ya ce iya waye Allah shi ta ce ni ka tambaya ce babanka ya ce baban na waye Allahnsa lamarudu hi lamarudu ya ce kai yaron nan wannan magana fa yayi girma shine da aka yi gun babansa ya tambaya ai lamarudu hi kaza kaza ne hi ne ba suka fara bugawa da lamarudu sai yana yaro
قاله مجاهد وغيره malam mujahid ya faɗa wa gairuhu da wani malam mujahid wa qala وقال ابن عداء malam dan ada illahi ya ce da mu اذبحه قبل إبداء خلقه sarki ai Allah ya zaba annabi Ibrahim qabla ibda'i kale tun kafin Allah bai halice shi bai zabe shi izhara jasadihi min al-adam ila al-wujudi fi alam al-ashbah tun yana yan ala na haske yana yan alan zarra a lokacin ma Allah ya zabe tun bai bayyana halittar jikinsa ba وقال بعضهم wasu malaman suka ce da mu لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه to gaji lama wuli da Ibrahim yayin da aka haifi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba sallahu ta'ala ilaihi malakan Allah ya aika masa da mala'ika ya amurhu mala'ikan yana umartarsa anillahi daga Allah an yi aribahu bi qalbihi ya dinga sanin Allah da zuciyarsa wa yadhkuruhu ya dinga ambatan Allah kuma bi lisanihi da harshensa wa qala فقال قد فعلت
walam ولم ya يقل kul afal أفعل na abinda mala'ikan yace kai in mala'ikan yace kai kaza ka tana Allah da zuciyarka ka ambace da har yace nayi in yace kai ji tsoron Allah yace naji ka ba Allah yace nabi baya cewa zai yi saboda tunda an yi mala'ikan ne ba kowa ya abinda an dade an yi yau ne tun yana yan Allah zarra abinda Allah ya zabe tun yana haske shi yasa in an ce yayi ba zai ce zai yi ba yayi kuma yayin ai shi yana maganan yau mala'ikan shi kuma ana maganan da can da ma yayi ba yau ba yau ɗin sarari ne yayi ai tun yana wanda aka ce tun yana yan alan ashibai Allah ya zabe shi to ai akwai dalilin da aka zabe shi tun a lokacin ma yayi to yanzu kurin bayyana abin ake yi shi yasa bai taba cewa zai yi ba sai dai ce yayi mm.
فذلك رشده to wannan shine rushidu hudun da ake nufin وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة سنة malamai suka ce lokacin da aka jarraba annabi ibrahim aka jefa ya wuta da jarrabar da aka yi masa kana wa huwa ibnu fitahira ai yana dan shekara shahida ne dan shekara shahida ne a lokacin aka yi masa wannan jarraba daga jana cewa likidu eh suka dinga masa makirci eh fa alquhu biya fa kana alaihi bardan wa salama din nan to lokacin tun yana dan shekara shahida na'am وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان هو ابن سبع سنين kaga annabi ya haka lokacin da aka jarrabe da yanka ai yana dan shekara sha bakwai ne ai wasu malaman sun ce annabi isyagan aka yanka aka jarraba wasu sun ce isma'ila har yanzu dai ana kaulani Allah kuma yi ne hakikanin ya san wanda aka jarraba da yankan Mhm.
وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن كم نسبة عشرة شا- shaharan ba wa inna istidlal ibrahim kaga yayin da annabi ibrahim ya kafa hujja wa da bil kawkabi da taurari wal qamar da wata wa shamsi da rana kana huwa ibnu kamsa ayara shaharan yana dan shekara yana dan wata goma sha biyar ne Mhm.
وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو سبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجم wa ila wani kaulin awallahu ila Allah yayi wahayi ga annabi yusufa wahayin da huwa sabin yana yaro inda ma hamma ikiwatuhum yayin da ƴan uwansa suka himmatu bi ilqa'ihi fil jibbi za a jefa shi a rijiya sunan rijiyan baitul hazan ya qulu Allah ta'ala sai Allah ya ce وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا
يشعرون يشعرون إلى غير ذلك مما ذكر من من أخبارهم أخبارهم إذوا ونوا إنن ne ma zikira daga abin da aka ambato min akbarihim daga labaran annabawa mhm.
وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه to ai ai baka je ba duk da haka kai ka tsallake kai baka yi gaba baka yi baya ba ba su dan yadai ila al-ardi ko rafi'an ra'suhu ila sama nan ne aya yawa Eh, ya nemi wakafin kuma ya bar wakafin a baya shi ma bai je ayan bai tsaya ni ma kuma da ga sunan annabi can baya na tsaya to kaji to wa kada wujiya an ba da hikaya haka ahlus sirri malaman sira sun hakaito anna aminatu binti wahab mu ce mata muke iya babba haka muke faɗa iyar manzon Allah ai ba za ka ce wance ba iya babba a iya ma babba eh kowa da iyo- iyoyinsa to amma ita iyar annabi sai a ce iya babba duk lokacin da aka ce da kai iya babba ummina amina ce eh mahaifiyar manzon Allah to lokacin da ta haifi annabi annaha cewa ita ne ka gani hukiya anna aminatu binta wahab aka bara ta bada labari anna nabiyina muhammadu sallallahu alaihi wasallam wulida hina wulida yayin da ta haifi annabi ba shi dan ya dai ilal arab annabi ya haka da hannunsa haka shine ba shi dan ya dai haka yadda nayi yayi dafa ƙasa da hannayensa guda biyu to ka gane wani wanda bai sani ba haka zai yi ko kuma haka a haka annaba haka yi lokacin da aka haife shi eh mu'tami dan yade yana dogara da hannunsa alal arq to kaji rafiyar rasu ila sama kuma haka yi hannun ya daba ƙasa kan kuma annabi ya daga sama to haka annabi mu yi da ana haihuwansa ila sama izuwa sama wa qala نعم وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نجعت بجرت إلي الأوثان وبجر إلي الشعر lamma na jadu annabi ya ce yayin da nake girma na girma bugirat ilayya abin da yake abin wato ki a gona alawsanu gumaka wa buguru ila shi kuma ina ina fushi zuwa ga sha- shi'irin waka mhm.
ولما هم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فأسمني الله منهما to kuma walam aham ban himmatu ba bi shayin da wani abu mimma kana da jahiliya ga abin da jahiliya tab'aluhu suke aikatawa illa marratayn sai dai so biyu fa astamani Allah minhuma su ma biyun da nayi niyya Allah ya kiyaye ni summa ثم لم أعد sannan ko ban ƙara juyowa da aikata abin ba ثم يتمكن الأمر لهم kuma al'amari daga baya ya tabbata وتتراد- وتترادف وتترادف نفحات الله تعالى عليهم alaihim to kuma daga nan Allah ya dinga wato goya masa baye bayan baiwa alaihim a gare wato shiriqun وتشرق أنوار المعارف في qulubihim قلوبهم kuma Allah ya dinga ƙara haskakawa da haske na ma'arifa na sanin Allah bi qulubihim azqatan su حتى يصلوا إلى har الغاية izuwa ga ya sadu da gaya kaiwa matuƙa na nihaya arbabul hidaya wa sababul inaya ويبلغوا باستباع الله تعالى لهم بالنبوة في تأثير هذه الكتال شريفة النهاية kuma wai bulgu ya kai ga matuƙa bi tsifayin lahi da zabin Allah ta'ala lahum bin nubuwati na annabta fi tasili hadha al-kisali da saduwa da wannan ɗabi'a a sharifa madaukakiya an nihaya ga kaiwa matuƙa Mhm.
دون ممارسة ولا wannan رياضة fa ba tare da mumarasa gogayya ba wala riyara ba tare da horar da rai ba Mhm.
قال الله Ta'ala.
تعالى Mhm.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما kuma وعلما Mhm.
وقد نجد غيرهم يدبوا على بار هذه الأخلاق دون دون جميعها جميعها وقد حقيقة نجد منا سامو غيره وننسى annabawa يطبو Allah yana halittar su ala ba da hadhihi al-akhlaqi ga shayin wannan dabi'un duna jami'a ba duka ba akan ba wasu wasu ba za su samu duka ba wanda aka tara masa duka sai wannan annabi namu
wa yuladu alayha fa yasulu alayhi iktisabu tamamiha inayatan min Allah ta'ala wa yuladu alayha wasu kuma za a haife su da wannan dabi'a fa yazala alayhi kuma sai Allah ya sawwaka musu eh ai iktisabu dururi tamama na cika su bi wasu dace da tsanantuwa na halittar da Allah ya masu ina ya tance mai kekeniya minan layi ta'ala daga Allah kama nushahidu ma nushahidu min khalqihi bara sibyani ala husnin samti aw shahamati aw sidqil lisani aw samaha kama nushahidu kamar yadda muke gani ai muke gani au yawa sau da yawa za a gani Allah ya nuna ma shahin kama da shahidu muke gani min kalki daga halitta ba da sabiya na kaga shayin yara alawu suna samji wani yaron da ganin za ga mai hakuri ne mai kawaici ne aw shahama wani yaron kuma tun yana yaro mai kyauta ne haka Allah ya yi shi aw sidqil lisani wani kuma tun yana yaro shi mai gaskiya ne aw sama wani yaron kuma tun yana yaro mai yafiya ne dan an masa laifi yafiya yake yi وكما وكما نجد بعضهم على الانتهاء wasu kuma kiyar haka wani yaron tun yana yaro za a gani marawaci ne wani yaron tun yana yaro za a gani ba da yafiya ba da gaskiya to haka abin yake abin da yake ta sabi ya kamar na
amma da tsururi to akan cika za na ki zuwa abin da ya tawaya ba a cika ba wa bin riyarati wal mujahadati yustajlabu ma'luma
kaji wa bin riyarati da horar da rai wal mujahadati da yakantar rai liyar su jalabu sai a jawo ma'aduma abin da aka rasar da ita wa ya ta dilu mun harifuwa
wa ya dilu sai a wato bauɗe wa mun haribiya wanda ya bauɗe kuma sai a daidaita shi wa bi iktilafi hadaini da hadaini ya tabawatu na fiha
wa bi iktilafi da sabani hadaini da halaini wannan halayya guda biyu jabali da kasabi ya tabawatu nasu anan ne mutane suke tsere ne ya biya daga cikin sakillatin wajen karanci wa kasartan dewa ta hasilan wata adilan wa kullum muyassaru lima kulika lahu
kullum mai yasarin da abin da kaga Allah ya hore wa mutum lima ku lika da hudan abin aka halice idan Allah ya halice mutum domin arziki to yi abin alkhairin bai baka wahala idan kuma halice mutum bai da rabo dan wuta ne to abin rai imanin ya fi sauki gare shi ha za a gani da yanzu wanda bai taba sata ba kace yayi sata ba zai iya ba ba zai iya ba sai ya rasa mai da zai ya ga duk duniya ganin sa ake yi ko barawo a nan cikin ma sai yayi ba wahala shi Allah ne ya hore masa domin ga layin da aka ne zai yi yanzu aka ce da wanda bai taba zina wani kai zina wallahi ko ɗaki ya kulle ba zai iya ba domin bai san yadda abin yake ba yi ko mazinacin yi a cikin taro ma ganin daman hakan yake haka yake wanda bai da imani aka ce ya bar yin imani a cikin jama'a ma zai yi mai imani ka ce yayi wannan abin ba zai iya ba kullum mu yasarin lima kulika lahu duk lokacin da kaga alkhairi baya baka wahala kyauta baya baka wahala kana jin kunya kana faɗan gaskiya kana alkhairi kana kyautata to dan aljanna aka yi ka duk lokacin da kaga sata bai baka wahala zina baya baka wahala abu rahin imani baya baka wahala baka damu da sallah ba baka damu da komai to dan wuta aka yi ka can da wancan ya fi sauki to dan wancan aka yi ka wannan ya fi sauki dan wannan aka yi ka kullum muyassarin lima kulika lahu da abin da kai Allah ya hore wa mutum da wannan abin aka yi shi bai bai wahala Allah ya mai da kai dan aljanna yi zai baka dama ya hore ma kai aikin aljanna idan Allah ya ka dan wuta shikenan aikin sabon Allah ya fi sauki kaman aikin imanin kake jin sa shi yasa nan da nan za a yi in ba haka yanzu mutum yana wani abin kace wani ka bari dan Allah sai ya ce ma ba aikin Allah nake ba kaga wannan ai ka san abin da aka halice idan shi ko an aka ce da kai Allah to an je ƙarhe ai ko ma menene in dai dan aljannan aka yi ka za a ga alamar imani a tare da kai ko mutum a garin kun kana so ku gwada sai kun samu kamar mutum biyar koyi da wane sana Allah sana annabi ai ko ba za ka bar abin batun da aka ce Allah annabi ka dan rasa amma kuna mutum Allah kuna annabi yana wallahi wallahi sai ne ya kara wallahi sai ya sanni Allah ya ce ina ruwana ina ruwana ne ana Allah yana ina ruwana ai ba ruwanka za ka yi ga wata ne za ba ruwan naka da aljanna za ka yi ga da kara suna ai jama'a goma rahama duk mutumin da mutane goma suka baya haƙuri kaga baya haƙura ko cutansa aka yi kai wannan ba yi dan aljanna ba fa ko kuma a gidansa a tare ana sana Allah sana annabi wani kai hakuri ka duba Allah ka duba annabi yana wallahi wallahi ba zai yi ba sai ya je dai inda yake nufi kuma aka je aka dawo polis sai ne ko kotu ne ne an je dan shikenan kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba an dawo a lokacin za ka yi hiro to nan ba dan aljanna aka yi ba dama kullum mu yasarin lima kulika lahu duk lokacin da kaga abun alkhairi baya baka wahala duk abu na alkhairi kamar wannan guri da muka zauna Allah ya baka dama kana zuwa irin gun nan ana karanta Qur'ani kana zuwa gurin ana daukar ilimi kana zuwa gurin ka gode wa Allah agun Allah kana da baiwa in baka da baiwa ba zai saka cikin bayinsa da yadda da kai ma ba zai tura ka gurin ba amma kai ne kallon bal kai ne tata kai ne gidan sinima kai ne yawon yan siyasa duk abin alkhairi baka nan to kai kuka da kanka ba mai yiwa ba ba a nufin alkhairi da kai kullum muyassarin لما خلق له
ولهذا ما قد اختلف السلف فيها ولهذا دليل wannan ما قد اختلف السلف wannan malamai suka saba biya daga cikin sa hal هذا الخلق جبلة أو مكتسب wai wannan halatta ne wannan ɗabi'ar na halatta ne ko kuma a tsururi ne neman sa aka yi وهكا الطبري عن بعض سلفي أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد shi ko dabari malamin tafsiri ne da tarihi ya bada an ba da salafi to shayin bayan Allah da suka baje ji anna khuluqal hasan kaga kyakkyawan dabi'a jibillatan halitta ne wa gazi wa garizatan da kuma da hene bil abdi gabawa
نعم وهكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قال هو kuma an hakaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shine sakataren Annabi kuma hadisin Qur'ani wal Hasan da babban wali malam Hasan Basari qala huwa suka ce haka yake mm.
والصحيح ما أرسلناه asalna amma abin da yake mafi inganci to abin da muka sanya asalinsa a cikin littafin mu وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kaji an samu hikaya an annabi daga annabi sada bin abi wa kasini daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yana cewa كل الكلال يدبو عليها المؤمن إلا الكيانة والكذب kullul ya kullul kilal dukkanin dabi'a yi da bawa alai almu'minu Allah bai halacci mu'mini akan wannan dabi'a ne shi illa likiyana amma ban da ha'inci wal kadhibi da ƙarya yi wannan ba a gama a halittu mutum da yi duk wanda kaga yana yin wa'annan a duniya ya koya وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في sai حديثه na Umar dan Hadabu ya gaya mana a cikin hadisin da aka rawaito daga Jariru da Ibn Abi Hatim da Sayyid dan Mansuri mauquban hadisin mauqubi ne yana cewa والجرأة والجبن غرائز يرعوهما الله حيث يشاء ta kaji wal juradu kaga karfin hali sadaukantaka wal jibunu da tsoro gara'izin da yene ya rahu mallahu Allah yana ajiye zai su sha yanda yake so idan Allah ya dauki jarumta ya baiwa namiji to yake nan ya dace da muwafaka na ubangiji wannan da yene na Allah idan kuma an dau tsoro an ba namiji a wannan kuma da kyar zai zama abin kirki shi namiji jarumta ne nashi amma mace in za ka aura kar ka auri jaruma ka auri mai tsoro kana taba tana wayo wayo to za ku daidaita amma ka auri jaruma ta ja nauyi ta ce ni bismillah fito yanzu nan zan ci ma goro a baki to ai kaga ta daure zani ta sa gajeren wa- a mace ba a son jaruma shi mana zai gaje wata mace yanzu nan za ka aure ta yi daga baya kai ma ka ina dama mace ba a son jarin yayi A in ka- in ka ba ta tsoron ma sai ta ma kwarar da ido ta ki auren mace ba sai a yi ta wahala mai mai tsoro ake nema kowane abu da mahallinsa Mm, amma kai ba tsoro ita ba tsoro to ta ina abin zai kyau gwara kai ka zama ma- in kai ma- kai ka zama tsoraci ita ba ta tsoro to riya zai juya da mujiya nan ma za a zauna dai amma ba za a bauta wa Allah yadda ya kamata ba amma a duniyar a ɗan yi haƙuri a zauna to ya za duk lokacin da za ka je gurin mace ka aura mai kunya za ka nema kuma ka nema ka ga ma- matsoraciya ce to tsoron alkhairi zai zai maka amma rayin tsoron ba zai zama alkhairi ba duk lokacin da zan gaya muku sirri daga yau ka je gani duk karo akwai matsoraciya babu ai a karo ba matsoraciya ai da da tsoron ba za a yi karuwancin bayi baka jan ce gan sheka ba bakar ayada wani gari yanzu nan tana da jinya ɗaya duk garin eh suna ga sun ga mata wannan ma ya kusance ta wannan ma ya kusance ta ai jinya ake ta ɗauka daga baya duk annoba ne eh ita ko ba wahala wannan wannan kana gani wannan kana gani shine wai ganshe gan ba wani abu bane ai bakar ayana ko na gari to ta zo gari kana zaune a wani gida wannan ya je wannan ya je wannan ya je daga baya ba a farga ba a yi watan ta daya garin a yi mutum sittin ne kowanne kuma ya kamu da s to kaga ta zama bakar ayana kona gari to ka san kona garin ai ba nan bane kona garin ai kowa kuma zai je kusanci iyalinsa to wani ma matarsa biyu wani ma matarsa ɗaya shi ba shi ba shi ba iyalinsa kuma bayan hakan wani zai saki matarsa kuma wani ya aura to yi ne bakar a yana ƙona gari ɗin ba wai kuma karuwar da ka sani ba kowace mace ta layi in dai mace ce kamar da hankali da ita idan aure kai Allah ya kaddara to a matsayin shahada yake garin raya sunna bala'i ya same ka duk bala'in da ya zo ma garin aure niyyar ka tsaya zuciyar ka tsaya kai aure to in wani abu ya faru wannan abin da ya faru to in Allah ya yarda tun da niyyar ka raya sunnan annabi ne to sai a dauki abin kuma a matsayin shahada ina fata kun fahimta to saboda ku dinga hattara ku gani mace sai da mai tsoro ne tsoro in Allah ya je daraja namiji shi kuma tsoro ba hi ake so da hi ba rayin tsoron hi ne daraja gun namiji مجھے
وهذه الأخلاق المعمورة والكسال الجميلة الشريفة كثيرا وهذه الأخلاق كاغونا تبيئو دا مكي ما مغانا كنسا so ɗabi'u ne wanda suke mahmudu abin godiya wani kisalo da ɗabi'a jamila kyawawa kasiratan da yawa ne لكنها لكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها
لكننا بعد بنزا مودن جاء القالي ya ce daga kuru usuluwa za mu duba a salam mu ambata muku wannan shiru kuma sai mu muku nuni ila jami'a zuwa ga dukan su bi tibari da lura da huru ihare sunan sa wa nuhaqiqu wasfahu sallallahu alaihi wa sallama biha insha Allah
wa nuhaqiqu za mu tabbatar muku